لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى برن مكة زوا مدينة نادى هكرا دقو ديا دا دليهدو دا أربعين دبير wanda ya zo daidai da 24 ga watan uku a Gregorian kalanda 2024 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala akwai aya ɗaya da ta saura a cikinta wanda ba mu ƙarasa tafsirinta da bayani a kanta ba za mu ƙarasa ta idan da lokaci mu shiga sabuwar sura in ko babu lokaci sai mu ainihin wato tsaya a nan la ta ji da ƙauman alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله نعم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم Mm.
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم نعم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه Mm.
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Mm.
رضي الله عنهم ورضوا عنه Mm.
أولئك حزب الله نعم ألا إن حزب الله هم المفلحون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, La ta ji da ƙauman ba za ka taɓa samun mutanen da yu'minuna billahi sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba, wal yawmil akhiri kuma sun yi imani da ranar tashin alkiyama sun yi imani da ranar ƙarshe, yuwaduna man haddallaha wa rasula sannan kuma suna ƙaunar wanda ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzan Allah. walau kanu aba'ahum wanda suka saba wa Allah ko manzon sannan koda kwa iyayensu ne da suka haife su aw abna'ahum koda ƴaƴansu ne na cikin su aw ikhwanahum koda ƴan uwansu ne aw ashiratahum koda kwa dangin su na jini ne Allah ya ce ula'ika waɗannan wanda ba sa haɗa gurin zama da waɗanda suka ƙi Allah suka ƙi manzan Allah suka saba wa Allah suka ƙi suka saba wa manzan Allah ko da iyayensu ne da ‘yan uwansu ka taba fi qulubihimul imana su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma yana ƙarfafa su da wani ruhi daga gurinsa wa yudkhiluhum jannatin Allah yana shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin wannan aljannatai ɗin Allah ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta radiyallahu anhum Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su wa radu anhu kuma sun yarda da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ula'ika hizbullah waɗannan su ne rindina su ne tawaga su ne taro su ne dandazo su ne ayarin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ala ku saurara inna hizballahi humul muflihuna lallai rindinar Allah taron Allah dandazon Allah jama'ar Allah su ne masu rabo duniya da lahira jiya mun yi bayanai dangane da ɓangarorin wannan aya da kuma abubuwan da suke kunshe da shi na hukunce-hukuncen wato mu'amala da kafirai a matsayinka na musulmi cewa musulunci bai baka dama ka ƙaunaci wasu mutane waɗanda ba sa cikin addinin musulunci irin ƙaunar da kake yi wa ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala ba domin Allah maɗaukakin sarki ya ce na amanu ashaddu hubban lillahi waɗanda suke da imani suna tsananta soyayyarsu ne suna tsananta ƙaunarsu ne ga wane ne ga Allah subhanahu wa ta'ala na fata an gane so bai kamata ka ƙaunace su ko ka saka su a jikinka kamar yadda kake saka muminai ‘yan uwanka a jikinka da ta hanyar ƙaunarsu da fatan nasara gare su da fatan wato samun walwalar duniya da lahira ba baya halatta gare ka kai wannan ga wanda ba musulmi ba wannan wanda ba musulmi din nan ba ko da ku babanka ne shi mun kawo kissar abubakar as-siddiq abdullahi bin usman yadda suka kare da babansa mun kawo kissar mus'ab dan umair yadda suka kare da mahaifiyar shi mun kawo kissar sahabbai da yawa waɗanda suka fifita ainihin wato zama da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da rungumar shi da rike shi a matsayin jagorar rayuwa sama da ainihin wato iyayensu kai wasu malamai ma sun ce wannan ayar ta sauka ne akan abu ubaidata ibnu abdullahi ibnu jarrah wanda shi daga cikin abin da ya yi a ranar yakin badar ya je ya kashe wani daga cikin 'yan uwansa saboda ba musulmi ba ne ɗan uwansa ne na jini amma da yaƙi ya zo yaƙin badar za a gwabza tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmai ba sai gashi abu ubaidata yana harar dan uwansa ya kashe shi saboda ba musulmi bane saboda yaki ya hada su dan ya nuna maka cewa idan aka ce addinin ku daban-daban da mutum to idan har yaki ya kama Allah ya sauwake ba fatan yaki ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al adu kar ku dinga fatan haduwa da magauta da abokan gaba fa idza laqitumuhum fathbutu amma idan fa ta kai ta komo dole sai an gwabza annabi ya ce to kar wani ya ainihin wato juya musu baya ya sa ma Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idin duburahu
يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز Mm, أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله na'am ومأواه جهنم وبئس المصير Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya baya wa arna lokacin da gwabzawa ta kama Allah ya sauwake Allah ya kiyaye amma in ta riga ta faru Allah ya ce duk wanda ya juya baya illa mutaharrifan ila fi'atin aw mutahayyizan illa mutaharrifan likitalin aw mutahayyizan ila fi'atin Allah ya ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah sai faga wanda ya juya dan ya je ya gaya wa ƴan uwansa cewa akwai rindina a daidai guri kaza suna kokarin kawo mana hari ko kuma wata dabarar yaƙi ya juya ne ba don gudu ba a'a ya juya don ya canja dabarar yaƙi ta yadda zai jawo nasara ga addininsa da kuma al'ummarsa in kwa ba irin wannan gudun guda biyu ba ko dai ka gudu ka je ka gaya wa al'ummar ka cewa ga wasu fa sun kawo mana hari ta lungu kaza dan za su far mana ko kuma ka canja dabara kaga in ka bi ta nan za su buge ka bari ka canja layi ko lungu in ba wannan gudun guda biyu ba Allah ya ce faqad ba a bi ghadabin min Allah wannan mutumin duk wanda ya juya ya juya da fushin Allah subhanahu wataala Allah ma'ana Allah ya la'anci wannan bawa in ya mutu a wannan halin dan wuta ne shi ina fata an fahimci magana wa ma'awa ku jahannam kuma makomarsa wutar jahannama ne Allah ya sauwaye saboda haka wannan wannan ba- bawan Allah ɗaya daga cikin sahabbai wallahi jama'a saboda kusan yadda addinin nan yake da girma a gurin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda iyayensu da suka haife su da aka haɗu a filin daga a yakin badar su suka kashe su da kansu mutum ya bi babansa da gudu yana gudu yana ihu yana faska mata takobi wallahi saboda addini ya raba an gane magana da kyau ko saboda addini ya raba wannan maganganu da waɗannan ayoyi na yaƙi ba baka isa ka hana makaranta su ba billahi allazi la ilaha illa huwa domin yaƙi har yanzu yana nan a musulunci in ta kama za a iya yin sa dan haka in ma za ka zauna da hiri gara ka zauna a to in dai ka zauna ba shiri shikenan kana nan kana salati goma ga annabi arna su higo gida su make ka su wuce to ka ga matsala ta same ka yasa Allah madaukakin sarki yace wa idulahum mastata'tum min quwwatin وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به mm.
ترهبون به عدو الله وعدوكم na'am وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم Na'am, Allah maɗaukakin sarki ce wa idulahum mastata'atun min quwwa ku yi musu tattali gwargwadon iyayen abin na- gwargwadon hali na daga abin da ya shafi ƙarfi ku yi training ka zama kana da training a jikinka ka dinga fita exercise ka dinga fita kaza ka dinga fita kaza ya zamanto akalla ko biyo ka akai ka tsinke da gudu ka tsira da ranka amma a bi ka da gudu kai tafiyar tafiyar rabin kilomita ko ra- gudun rabin kilomita ka tsaya kana haki to me aka yi da maza wai an kada aminu sau bakwai ya ce fada ne ko wasa na fata an fahimci magana ka zama wani gaskin dariɗi kawai ba training a jikinka babu wani exercise ba kaza ba kaza Allah ya ce min kuwa ku samar da ƙarfin jiki wa min ribatil khayli sannan ku samu horarrun dawakai na fata an fahimta Allah ya ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wanda za ku firgita makiya Allah kuma makiyanku annabi ya hana mu mu tsokano yaki ya hana mu mu farwa wasu mutane Allah ya hana wannan yasa annabi ya zo ya zauna da kafirai a Madina ya zauna da Yahudawa sanda suka dinga tsogale shi za mu zo mu ji a nan cikin suratu al-hashri lokacin da Yahudawan Banu Nadir annabi sallallahu alaihi wasallama yayin yarjejeniya da su to sai aka samu wata matsala matsalar da aka samu shine wani daga cikin akwai wasu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su saba'in annabi ya tura su zuwa wani guri sai aka samu wasu mutane gaba ɗaya suka kama suka yanka su gaba ɗaya su saba'in din suka kashe su gaba ɗaya sahabban annabi ne kuma hafizan alkur'ani ne malam sai mutum ɗaya ne ya tsira daga cikinsu to ya kamo hanya shi wannan mutum ɗin yana dawowa sai ya gamu da wasu kafirai mutum biyu sai ya yi tsammanin suna cikin ƙabilar waɗannan mutane da suka kashe ‘yan uwansa ina fata an gane za mu zo mu karanta kisa tana cikin suratul hashiri to sai ya farmake su da faɗa daga ƙarshe dai Allah ya bahi nasara a kansa a kansu ya kashe su to ashe mutanen ƙabilan ban abu- abu- wata ƙabila ne wanda ainihin wato akwai yarjejeniya tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a yaki juna ba to kuma ga sahabi ya kashe mutum biyu daga ciki to a ka'idar irin wannan yarjejeniyar a zamanin annabi Muhammadu in wannan tsautsayin ya faru to dole sai an biya menene diya tunda akwai yarjejeniyar zaman lafiya to kuma an samu wani ya zo ya farwa wasu to dole a biya diya to suka zo suka samu manzan Allah to fa ga matsala ta faru mun yi yarjejeniya da kai ba za a yi yaƙi ba kuma ga wani ya zo ya kashe mutanenmu cikin mutanenka manzan Allah ya ce ai ba zan saba alkawari ba tun da dai na yi alkawari da ku na zaman lafiya alkawari yana nan don haka dole za mu ainihin wato nemi kuɗi mu zo mu biya diya to a ƙa'ida kuma idan irin wannan ta faru kabilar da kake zaune da su guri ɗaya kuna yarjejeniya da su ta cewa za a zauna lafiya ba wanda zai yaƙi wani ba wanda zai yaƙi wani ba wanda zai tsogaro wa na faɗawa da idan an zo za a yaƙe ni za ka taya ni in aka zo za a yaƙe ka zan taya ka to in abu ya faru kuma irin wannan dole jizyar tsakanin kai da su za a haɗa sai a je a biya waɗancan ina fata an gane to sai manzon Allah ya fattafa anguwar banun nadir su ne yahuda wanda suke garin madina wanda suke da yarjejeniya da manzon Allah akan cewa ya je ya tattauna da su akan su kawo wani abu ya kawo wani abu sai a haɗa sai a je a biya waɗancan da aka kashe musu mutane guda biyu to sun je suna tattaunawa da manzan Allah a gindin wani soro sai wasu daga cikin miyagunsu da ke za- ta inda za ka san cewa babu, ka- babu amana tsakaninka da kafiri sai dai idan Allah ya tare maka sharrinsa kawai shi ne to sai su manyan suka ce to kun ga yanzu kun samu wata dama gahi yanzu ya shigo har anguwarku gahi ya zo har cikinku gashi a gindin soro yana zaune ana tattaunawa da shi a samu wani daga cikinku mana ya je ya murgino wani katon dutse daga kan soron ya rotsa masa kayi shikenan an gama da himun huta da wannan masifa suka shirya wannan abu suna gama tattaunawa ana shirin za a je a hau soro a dannowa manzan Allah dutse sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu sai ya bashi labarin abin da yake faruwa. So a falalle mutanen nan da kuka yi yarjejeniya da su, to fa gafa abin da ke faruwa sun shirya za su kashe ka. Don haka sahabbai da suna gefe can annabi yana can suna mitin, su sahabbai suna gefe ba su ma san me ake tattaunawa ba. Ba su ankara ba kawai suna waiwayawa gindin soro sai suka nemi manzan Allah suka rasa a gurin. annabi har Allah ya bashi labari ya tashi ya bar mitin din ya kama hanyar Madina domin ko yau ka isa Madina idan ka tafi ziyara za a ga tsakanin anguwar Banu Nadir dan har yanzu anguwar tana nan garin yana nan da ainihin asalin ƙwaryar Madina gurin akwai nisa akwai tazara an gane magana da kyau ko idan za ka ba hanyar tafiya mina alhazai in za a biyar da su hanyar tafiya mina ko hanyar tafiya musdalifa dole sai an mutu anguwar za a ga an rubuta an sa sayin bot cewa nan shine guri kaza nan shine guri kaza nan shine guri kaza in Allah sa ka yi karatun ɗayan biyu ko ka iya turanci ko ka iya larabci ka karanta in kuma da cikin dalili ne kai to shikenan hidi ai ta wucewa kana ganin alluna baka san me aka rubuta ba eh to gaskiya ne dole ka iya ka iya ɗayan biyun nan indai kana so ka rayu ma in ba haka ba za a yi ta abubuwa baka san ana yi ba an gane maganar da kyau ko to shine suka waiwaya kawai sai suka nemi manzan Allah suka rasa ina manzan Allah ina manzan Allah sun taso sun kamo hanya sai suka gamu da wani daga cikin sahabbai ya ce musu ai ya gamu da annabi har ya kusa shiga cikin garin Madina ma'ana manzan Allah Allah ya gaya masa sirrin an shirya kashe shi shine marmaza ya tashi ya tafi gida to shine da ya dawo sahabbai suka dawo me ya faru sai ce ai ga abin da banun nadir suka shirya mana na cewa za su kashe ni don haka sun warware alkawari kowa ya shirya a je a yaƙe su ku biyo mu gobe a farkon suratul hajj da za ku samu ƙarashin labarin insha Allah ta'ala an gane magana da kyau ko so wannan shine abin da ya faru so don ka gane cewa a musulunci duk abin da Allah ya tsara na cewa ga yadda za a yi wallahi ko da babanka ne haka za a yi ko da ɗan uwanka ne haka za a yi ko da matarka ne haka za a yi ko da ɗan da ka haifa ne haka za a yi wannan ka'idar musulunci kenan dole gyaɗa ce mai in take ta sha matsa ina fata an gane don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ko da a ce ‘ya'yansu ne ko da a ce iyayensu ne waɗanda suka haifa ko kuma waɗanda suka haife su ina fata an fahimta wannan ka'idar kenan haka abin zai ci gaba da tafiya ba tare da wata matsala ba a cikin suratul ma'ida ala ramma Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء Mm, بعضهم أولياء بعض mm, ومن يتولهم منكم فإنه منهم na'am إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudawa kar ku riki nasara masoyanku masu jibintar al'amuranku waɗanda suka zamanto abokan hulɗarku abokan al'amuranku wallahi ka sani duk inda za a shiga a fita musulmi ɗan uwanka shine naka wannan saƙo ne muke isarwa duk musulmi kasancewa baka da gata irin musulmai yan uwanka baka da gata irin musulunci kuma duk inda za a shiga a fita kai favorin musulmi dan uwanka kar kai da kai wasa domin su idan sun samu dama ba sa wasa da yan uwansu haka ne ko ba haka ne? ba sa wasa da su إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم na'am ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون الله مدوكاكين سركي yace in yattafukum yakunu lakum a'da'an in har suka samu dama akan ku to za su bayyana gabar su ta bala'i akan ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i kuma za su shimfiɗa hannayensu a kanku za kuma su baje harshensu su ta gaya wa addininku bakar magana da annabawanku kuna gani duk shekara sai an samu wasu kafirai sun fito sun zagi addinin musulunci ko sun yi wa manzan Allah sharri ko sun yarfa wa manzan Allah bakar magana ko kuma a samu wani rubabban musulmi malam a je a famfa shi da kuɗi da waye da waye da waye a danno shi cikin ku ya zo ya ta zagin addinin Allah yanzu ka duba dan jahannama abin da yake yi a kasan nan malam bahaushe ne ina fata an fahimta da hausa yake magana garau amma babu abin da yake faɗa illa zagin Allah da zagin manzon Allah da zagin addinin musulunci ba shi da aiki sai wannan ya ce ba Allah ya ce annabin ma ƙarya ne ya ce azumin da ake ma duk wahalar banza ake sha kawai mutane kawai sun zo sun saka mutane aikin yunwa kawai a banza haka fa yake faɗa ba eh shi ne fa abin da suke yi ya kunu da kuma ada wa ya busutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su shimfiɗa bakunansu a kanku su shimfiɗa hannayensu a kanku Allah ya ce wa waddu law takfuruna kai sun yi ma fatan ina ma ku zama kafirai ku zama arna لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم mhm يوم القيامة يفصل بينكم mm.
والله بما تعملون بصير Allah ya ce lan tanfa'akum arhamakum wala auladukum wallahi da dukiyarku da dangantakar da ke tsakaninku da su ba za ta amfanar da ku ba yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranar tahin kiyama Allah zai bambance tsakaninku da su ai dama akwai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko akwai kuma wan tazul yawma ayyuhal mujrimuna a ware tsakanin mutanen banza da mutanen kirki akwai wannan ranar tana nan zuwa saboda haka duk inda ka kasance ka sani kana da tawagarka in kai dan arziki ne to akwai yan arziki a lahira in kai dan banza ne to akwai yan banzar bazara ma a lahira wamtazul yauma Allah zai ce ku ware a yau ku fita daban ayyuhal mujrimuna ya ku mutanen banza kaga daga an ce nan bangaren mutanen banza ne ai kuma zai zama nan bangaren na mutanen alheri ne ko to wanne ka zaba kawai ka zaba wa hadainahu najidai Allah ya ce mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu akwai hanyar banza ta arna da munafukai da la'anannun bayi akwai kuma ta mutanen arziki bayan Allah na fata an fahimci magana an gane magana da kyau ko akwai kowace hanya kake so akwai ta kai ko a rayuwar duniya nan akwai abin da in ka zaɓa shi za ka yi baka ji wata mata fito ta ce in ta zama dama ta zama karuwa ba ka ga dama ta zama es- lesbian in ta ga dama ta zama ko menene in ta ga dama ma ta yawo tsirara wannan rayuwar ta ce haka ta so haka ta zaɓa to kai ma kana iya zaɓa sai dai kuma matsalar ita ce ranar tahin kiyama kuma baka da zaɓi sai abin da Allah ya zaɓa maka eh sai shi ne kawai ranar tashin kiyama Allah ne zai zaɓa ma makoma wallahi kuma gwargwadon aikinka da makomarka a duniya to gwargwadon kuma aikinka da makomarka a ina shine kawai matsalar kawai kenan duk wanda ka zaɓa Allah ya ce muna zau- muna shirye da mu karɓe ka da wannan hanyar idan ka zo mana ba wanda ba mu da makomar shi muna da makomar mutanen banza muna da makomar mutanen arziki kuma idan Allah ya tashi tun daga duniya sai ya ta gasa ma aya a hannu wallahi in Allah ya ga dama da kafircin naka sai ya wahalar da kai da rahin kirkin naka sai ya wahalar da kai da rahin mutuncin naka sai ya wahalar da kai kuma in ya ga dama sai ya barka ka sakata ka wala har ma ka dinga jin cewa babu wanda ya kai ka walwala da buɗi a duniya amma kuma a gurin Allah kai mutumin banza ne baka sani an gane magana da kyau ko don haka babu babu wata hanya da ɗan adam zai ɗauka wa kansa in ma ta kirki in ma ta banza face ubangiji subhanahu wata'ala yana da abin da zai tarbe shi da ita idan kiyama ta tashi ko kuma ya mu'amalance shi da wannan hanyar a nan duniya ai zaka ga wani za ka ga wani gashi mutumin banza amma kuma yana walwalarsa yadda ya ga dama ga wani kuma ya taɓa Allah Allah ya ɗauki mataki a kansa ba yadda Allah ba ya yi wani mutumin banzan Allah sai ya kama shi tun daga nan duniya wani bala'in Allah sai ya saka ma ma a cikin gidanka a cikin gidanka ɗanka sai ya zama ma bala'i wallahi sai ya hana ka sakat kuma babu yadda ka iya ana samu ko ba a samu duk Allah in ya ga dama sai ya in ya ga dama kuma sai ya barka matarka kai ka ganta akan titi kace kana son ta amma in ta shigo gidanka sai ta zama ma masifa ana samu ko ba a samu amma fa kai ka kawo ta ba wanda a lokacin ma da ka kawo ta rigima akai da kai kace in ba ita ba sai kwata in ba ita ba sai rijiya ya zunzurutun mazarutun kwallon kwankwalatin tantanin makwallatan kokon kurkurun kurabatar makoshin makogaran na fata an fahimta amma yau ta zama ma bala'i a gidan duk sanda aka yi haka da kai me yasa saboda Allah ka taɓo ya ga damar ɗaukar mataki a kanka to saboda haka babu wallahi duk wannan abin da kaga muna yi ko wallahi Allah ne ya bar mu idan ya ga dama wallahi ba mai ƙara saba masa daga yanzu da muke zaunan nan in Allah ya ga damar ba wanda ya isa ya ƙara saba masa wallahi dole za a hakura yanzu idan Allah ya bazo mala'iku suna bin kowa da bulala sai ka yi ko kuma ka ci duka za ka yi ko ba za ka yi ba a za ka yi ko ba za ka yi ba kuma Allah yana da damar ya yi haka ko ba shi da dama ya haka yana da dama ya haka yana da dama ya ga dama sai ya haka ya sako mala'iku ya ce ku bi kowa duk wanda bai bi ba ku tsuje min shi billahi lazi ku zuje min shi kaga yadda za a kare to ba jira ko kawai Allah ne ya bar mu muke abin da muka ga dama amma in ba haka ba wallahi Allah yana da matakai da yawa akan mu da zai iya kama mu da shi amma ka wai har akwai wani wai gagare wai ya gagara a ka gagara wai har ya gagara akwai wani shi wucet ake ce masa aka ya wucet ya ce ya aka yi ne wai shi wucet ne shi ya fi karfin kowa ko ba haka bane Allah ne ya bar shi wallahi da Allah ya ga dama sauro idan ya samar a cikin hancinsa sai ya rasa inda zai sa kansa baka ji wani bane da Allah maɗaukakin sarki ya magana akan cewa ba ni labari mana in asbaha ma'ukum gauran idan ruwanku ya zama kafaffe faman ya atikum bima in ma'in waye isa ya zo muku da ruwa mai daɗi mai zuba mai bulbuga sai ce a ba sai masa diga mu tona ba ka ji fa wai in Allah ya hana ruwan Allah fa ya Allah ne fa yake tambaya in asbaha ma'ukum gauran idan ruwanku ya wayi gari kafaffe ya kame ya ki fitowa a rijiya ne a bohulli a ina ne ya ki ya fito Allah ya ce wa zai zo muku da ruwa sai ta aiki ai ya madauki diga mu je mu tona da Allah ya tahi masa ishara sai kafar da ruwan idan shi idan sai ya san dare yanda ka san wallahi wannan mayakin ba laushi ba ruwan hawaye ba komai idan ya zama gululu mala a kashe kamas ne aka ce masa to he ka sa diga sai ka tono shi tunda Allah ya kamar da ruwa ba haka bane jama'a eh tunda ya ce in Allah ya kamar da shi zai he a sa diga a tono bai sani ba ko da an tona din sai Allah ya ga dama ya fito yo me yasa kake ga wani gurin a tona a samu wani gurin a tona ko ba a samu ba waye bayar da inda aka samu waye hana inda aka rasa na fata an fahimci magana to mutum bai gane waye Allah ba sai ya tafa gauniya ya tafa gauniya ya ta hayaniya ya ta bankaura har ya kai kansa cikin azaba bai ankara Allah madaukakin sarki ya dacar da mu da haka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu an-nas al-yahuda wan nasara awliya ya kuma su imani kar ku riki yahudu kar ku riki nasara a matsayin masoyan ku Allah ya ce ba'dhum awliya ba'd shahin su suna son shahi ne suna jibintar shahi ne ina fata an fahimta a ba awliya ba'd Allah ya ce wa man ya tawallahum minkum ko fa innahu minhum duk wanda ya jibinci lamarin kafirai da munafukai da yahudawa da nasara a cikin ku to hima ya zama ɗaya daga cikin su inna allaha la yahdi alqawma zalimina allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane azzalumai Allah ramma a cikin suratul dabba Allah yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum kana aba'ukum wa abna'ukum وأبناء وعشيرتكم نعم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها مم.
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله مم.
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره مم.
إن والله.
والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba ya ce, Kulka ce musu, in kana aba'ukum idan iyayenku da suka haife ku, kowa ya kasa kunne ya ji wannan don ta yi daidai da waccar aya ta la ji da ƙauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ta yi kama da ita waccan a cikin suratul mujadala wannan kuma a cikin suratul tauba ina fata an gane Allah ce ka ce musu kul ka ce musu in kana aba'ukum idan iyayenku da suka haife ku sun kasance wa abna'akum da kuma ƴaƴanku da kuka haifa wa ikhwanukum da kuma ƴan uwanku wa azwajukum da kuma matanku da kuka aura wa ashiratukum da danginku wanda suke dangi na jini wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyar da kuka tsuwurwurta kuka je kuka nema ta harkar kasuwanci ko ta harkar aikin gwamnati na fata an fahimta wa tijaratun takhshawna kasadaha sannan da kasuwancin da kuke tsoron karyewar jarinsa wa masakinu taradawnaha da kuma gidaje da kuka gina ƙawatattu wankakku shiryayyu wanda aka yi musu duk wata ƙawa jama'a kwanan nan wani yake gaya min wani abu wanda na faɗa a lattar da muka yi da kafin ramadan da ni da su malam ahmad ana ko a masallacin ahajas wallahi gina ne wani babba ya gina a kasan nan malam idan ka ji abin da aka gina a ciki abin sa ya tarama da hankali wanda ya shiga gidan ni shi yake ban labari har bidiyos da fotuna na gidan sanda ya nuna min. ya ce akalla gidan akalla gidan an kashe masa sama da over 6 billion biliyan shida wallahi tallahi 6 biliyan malam kai ina ga dan najeriya kai jaskin dari ba ka san ba mecece biliyan ba fanna ka biliyan fa ba karamin kuɗi ba ne malam in na fa zo da biliyan masallacin nan dukkan kunnan sai kun san na zo da biliyan wallahi a ce zan raba muku biliyan ba allah dukkan ku sai kun shaida cewa biliyan ta shigo masallacin nan haka ne ko ba haka ba Allah ya kun shaida kudin ya wuce tunanin kafa to wallahi ya ce an kashe kudi over 6 billion a gidan ya ce shi da aka fara higar da shi gidan wallahi ce waye don Allah a taimake shi a fitar da shi ya ce shi wallahi ya ce don zai iya bata a gidan na farko na biyu shi kawai wata hajijiya yake gani wani kalau kalau walau walau ya ce anya ba wani bala'i ne zai kifo mana a gidan nan ba ya ce a fita akwai kuma wani a garin nan shi kuma ba zan faɗi suna ba kawai wa'azi in ya je kunnansa ya ji ya san da shi ake ba wai ya ce wai kowa ya zagin kasuwa ya san da wanda yake to ni ma na san da wanda nake ina fata an fahimta wallahi malam ya gina gida shi abin da zai baka mamaki da ya gama gida gidan sai ya ɗauki wasu yan uwa da abokan arziki aka je a gani wata daga cikin waɗanda suka je gidan mace ne sai take cewa ranka ya daɗe in za ka sayar min da gidan nan biliyan biyu a yanzu nan zan maka transaction ɗin kuɗin nan da awa ɗaya kuɗin zai shiga cikin akawun ɗinka 2 biliyan ba ta ce a take ita za ta biya gidan ya dariya ya ce a ba na sayarwa ba ne an gane maganar da kyau ko a daidai lokacin da al'ummar garinka da mutanen jiharku da mutanen anguwarku da layinku da 'yan uwanka da abokan arzikinka suke fama da yunwa da talauci da kuncin rayuwa da fatara ka je ka gina gidan da wallahi summa tallahi kwandala bayan kwandala sai ka gaya wa Allah yadda aka yi ka gina wannan gida kwandala bayan kwandala da halal ka gina ko da haram ba laifi bane mutum ya ci daɗi jama'a a duniya ba laifi bane kul ma harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min arzik kul hiya lil ladina amanu wa ya haramta mutum ya ji daɗi amma akwai jin daɗi na hankali da sanin ya kamata haka ne ko ba haka ka gina gidan miliyan hamsin sittin saba'in ɗari ɗari biyu wannan ba wani abu ne mai abin nan kusan irin kusan fi dubuwa ne ɗari haka ne ko ba haka amma billions of naira ka kashe ta a wajen gina gida me za ka dishi to shine Allah yake faɗa mana wa amwalin niqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum idan gidajen da kuka gina kuka gamsu da su sun fi soyuwa a gare ku min Allah wa rasulihi sama da Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fatarabbasu to ku jira hatta ya ati Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da menene da al'amarinsa ina fata an fahimci magana ku jira in ji Allah ya ce ku jira in dai waɗannan sun hana ku addini sun hana ku musulunci sun hana ku kaza to Allah ya ce ku jira manya-manyan masu kuɗin duniya da suka yi kuɗin suka tumbatsa suka ga cewa dukiyar ta zama musu wani abu wallahi malam sai suka yi ribas suka sakarwa da sadaukarwa da Allah dukiya akwai Suleiman Arrajihi kamar yadda na san kuna labarin Suleiman Arrajihi Suleiman Arrajihi wani babban dan kasuwa ne a garin Makkatul Mukarrama ko Madinatul Mudawwara zada Allahu tashrifan wa takriman wa ta'zima wannan bawan Allah malamai masana suka ce duk Saudiya ba a yi mai kuɗi irin Suleiman Arrajihi ba yana da wani foundation arrajihi foundation wanda kusan an ce yana da wata gona mai suna arrajihi farm wannan gonar kusan ita take ciyar da kaso 75 na al'ummar saudiya da baki daya gwamnati ne take daukar nauyin kaso 35 ko 25 amma kusan kaso 75 daga gona ake fitar da abincin da ake ci a saudiya kasan dai ko anguwan nan kake ciyarwa ya kamata a kalle ka aiko dukiyarka a ce ta kai ta ciyar da bolari ko a cikin dukiyarka ake ciyar da mutanen bolari kai kasan cewa kudinka ba kaɗan bane ko to saudiya gaba ɗaya suna da mutane kusan mutum miliyan ashirin da wani abu amma kusan kaso saba'in da biyar na mutanen daga gonar arrajihi abin nan suleiman arrajihi ake fitar da abincin da za su ci shi ne wanda ya fara yin banki na musulunci a ƙasar saudiya shi ne fara yi kuma asali ya fara ne da irin masu shigowa aikin hajji talaka ne tilis ya sa ranar da ya sadaukar da dukiyar yake bayanin dalilin da ya sa ya sadaukar da dukiyar ya ce dalili shi ne ya ce na waye gari a ƙasar nan ya ce da ƙafa nake fita tun daga cikin gari na je bakin boda masu shigowa saudiya a raƙuma da kuma suna shigowa a dokuna sun zo aikin hajji sai in tafi da riyalai kudin kasar mu sai in je ina canjar musu ina karɓar kudin kasar su yace da haka na fara da ni da kanina yace har ta kai matakin da muka zo muka dan bude dan burudi change hakan nan muna dan yi yace abu kamar wasa sai Allah ya saka wa abun albarka yace to na fara ban da ko kwandala yace ina so in koma lahira ban da ko kwandala don haka gaba ɗaya kira 'ya'yansa ya ce duk abin da kuke bukata a dukiya ta ku ɗauka wannan ya ce yana son gidan riya yana son kaza wannan ya ce yana son kamfani kaza wannan ya ce kowa ya ɗiba kowa ya ɗiba salma shi ita kenan tambayi duk abin da kake so kowa ya ɗiba ya ce kun gama ɗiba ya ishe ku eh ya ce to kar mutu ne ku ce na muku bukulin gado na hana ku kuma kowanne fa daga cikin 'ya'yan shi ma kitima ne fa kar ka ɗauka talaka ne da cikin dalili irin ka a nan wurin kowa baya taɓuwa dama an gane maganar da kyau ku ya ce tare da haka ku ɗiba suka ɗiba suka ɗiba suka ɗiba ya ce kun gama ce ya ce to gaba ɗaya wannan dukiya na tattara ta gaba ɗaya na buɗe arrajihi foundation a dinga taimakon marayu da gajiyayyu da marasa lafiya ba na buƙatar ko kwandala a cikinta ko kwandala ya ce wallahi ba na buƙata aka ce abubuwa guda hudu ya dauka zuwa biyar wanda ya ce shi kadai zai ci gaba da rayuwa da su zuwa ya koma ga Allah na farko yana takalmi kafa kafa kafa daya da riga kwaya biyu na fata an fahimta da wata yan rediyonsa na jin labaru sai wata kujera da yake kwanciya a kai gidan da yake zaune ma ɗansa ne ya bayan yace ya zauna ya ce yadda ya zo zero duniya to haka yake so ya tafi lahira zero duk komai ya bar wa Allah kawai an jarida ya tambaye ya ce to yanzu akar makallahu me kake ji yanzu yalla bai alhaji yalla bai me kake ji ranka ya dade ya ce wallahi yanzu ina jarrahatun nafs ina jin wata irin nutsuwar da tun da na tashi a rayuwata ban same ta ba irin ta yau ya ce domin yanzu ba da komai ba da rikicin kowa a kaina ce dukiya na bawa Allah ita ce fata na Allah ya sa in cika da imani kai kana nan hamburin hayan ko hamburin hayan kawai nema kake ta ko ta ina ma ta zo ta to ga wanda suka tara sun watsar da ita sun tafi lahira amin abu wani abdullahi ce allah ya bada daga eh kake to shine yace wa amwalu naqtaraftumuha da dukiyar da kuka tsoruwarta wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke tsoron karyewarsa wa masakinu tardawnaha da kuma gidaje da kuka yarda da su saboda kawarsu ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi in sun fi soyuwa a gurinku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadi domin ɗaukar kalmar Allah Allah ce fata rabbasu to ku jira ku jira har sai mutuwa ta zo hatta ya ati Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarinsa na tasar alkiyama wallahu la yahdi alqawma alfasiqina Allah baya shiryar da mutanen da suka kasance fasikai na fata an fahimta a wani guri ala ramma cikin suratul tauba din ne yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم لا تتخذوا آباءكم وإخوان haka ne wa ikhwanakum awliya in istahabul kufra al imani أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان نعم.
ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum kar ku riki iyayenku da ƴan uwanku awliya'a su ne masoyanku in istahabbul kufra alal imani in har suka fifita kafirci akan menene akan musulunci wannan ka'ida ce jama'a kowa ya san da ita wallahi duk wanda ya fifita kafirci akan musulunci ko ya kake da shi to alakar ku ta tsinki sai dai gaisawa ta zumunci sai gaisawa ta mu'amala amma magana harkar addini ta raba ku wallahi yayi addinin sa kai ma ka je kai na ina fata an fahimci magana in istahabbul kufra ala al-iman Allah ya ce wa man yu- wa man yatawallahum minkum fa innahu fa ulaika humul zalimun humul zalimuna wanda duk suka jibinci lamarin kafirai daga cikin ku waɗannan su ne azzalumai hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya hada mu da Abdullahi dan Abbas a jannatul firdaus Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahabba fillahi wanda ya so wani dan Allah wa abghaba fillahi ya kuma ki wani dan Allah wa wala fillahi ya jibinci lamarin wani cikin al'amarin Allah wa ada fillahi ya kyamaci wani ko ya gaba da hidan yaki Allah fa inna ma yalanu wilayatallahi bidhalika to shi kuma Allah zai jibinci lamarinsa a cikin al'amarin haka wallahi ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ka bayar dan Allah ko ka hana dan Allah ko ka so dan Allah ko ka ki dan Allah to kai kuma ka samu soyayyar Allah in ji manzan Allah an gane magana da ke ko walan yaji da ta'amul imani wa in kathura salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalika manzan Allah ya ce kuma wallahi dan adam ba zai taba samun ɗanɗanon imani ba wa in kathura salatuhu komai yawan sallarsa na fata an gane wa saumuhu komai yawan azuminsa hatta ya kuna kazalika har sai ya zama zai iya so dan Allah zai ki dan Allah zai bayar dan Allah zai hana dan Allah zai kaunaci wani dan Allah zai ki wani saboda Allah ina fata an gane duk yawan sallar ka inji manzon Allah yace wallahi ba za ka samu wilayatullahi ba soyayyar Allah da kaunar Allah ba har sai ka zama a rayuwarka duk abin da za ka yi za ka yi ne saboda addinin Allah in kan an ga hulɗarka da wani tana da kyau to yana da ƙoƙari akan addini yana son addini yana son ƙur'ani yana son manzan Allah to sai aga hulɗarka da shi tana da kyau sai a bincika a gane halinsa ne na waɗannan ɗabi'un ya sa kake son sa kake hulɗa da shi in an ga ka tsanuwa ne ba ka son al'amarin wani kullum kana kwamfilin akan wani in aka bincika a samu bai son Allah bai son manzan Allah bai son musulunci yana da matsala ta addini wannan ya sa kake da matsala da shi to dan Allah in tambaye mu gaba ɗayan mu shin irin wannan soyayyar muke wa junanmu wannan shine matsalar ba irin ta muke ba idan muna kin mutum muna kin sa ne saboda irin wannan cewa ya ki addini shi yasa muke kin sa tambayar da nake so in mana za ku amsa ko ba za ku amsa ba idan mun ki mutum muna kin sa ne dan ya ki addini ko kuma saboda wani personal interest namu wannan shi ne matsalar to annabi kuma ya ce wallahi ba za ka taɓa samun ɗanɗanon imani da soyayyar Allah ba sai idan an ga kana son wane kana son sa ne saboda Allah kana hulɗa da shi ta kud da kud yana da alaka ne da addini yasa kake haka da shi kana son saka shi cikin lamuranka mutum ne mai addini to haka in an ga baka son hulɗar wane baka son alaka da shi haka kawai baka ƙaunarsa ba wai kawai saboda wani abu bane saboda bai san addini ne yasa ba ka san sa haka muke ba haka muke ba yanzu ta juyawa ma ta yi upside down muka mai da abu yanzu galibin wanda muke gaba da su ma to a zahiri su na kusa da Allah ne masu kokarin addini ne haka ne ko ba haka ba sai muka mai da abin opposite maimakon mu so waɗanda suke da kusa da addini ya muka dawo da su muke gaba da su muke faɗa da su muke kwarmato da su muke ihu inda duk muka zauna hirarsu muke yi daga ma an ga ka cika san addini da ƙoƙarin addini wallahi har a gidanku sai an tsare ka haka ne ko ba haka ba ka je ka gani za ka ga a cikin gida idan aka ce ga yaro kangararre kantararren yaro wanda kullum ana ɗiban kwai tara tsinana da shi ga kuma wani wanda ustazu ne bawan Allah mana ina ka fito ya je sallan azhar jami'i ina za ka zai tafi tafsirin alqur'ani ina ka fito an ce za a yi lacca a masallacin malam daurawa na tafi can an ce kaza duk wata harkarsa da higarsa da fasarsa ta addini ne wallahi sai kaga da uwar da uban sun fi son wannan fanɗalarren akan wannan ustazu haka ne ko ba haka ba sai ga ko shawara ce wallahi za ka ga sai a kira fanɗalarren nan a zauna da shi ana magana amma shi wancan na Allah an jefar da shi kuma a haka muke so mu gama lafiya eh shi ustazu ne yana da zafin kai yana da zafin kaza yana da zafin kaza irin wannan ta faru da wani ai ta faru da wani ya watsar da shi bawan Allah ya ɗauko ɗan iska ya sa a gaba komai shi kuma da ya samu ɗaurin gindi abubuwa suka yi yawa zai sha zai more zai yi abin da ya ga dama to sai ya samu dama kuma sai fara zuwa yana ɗiban dukiyar uban yana cinyewa uban zai ajiye kuɗi har ta kai matakin da zai iya fasa durowarsa ya fasa sef ɗinsa ya ɗebi kuɗi shi kuma ustazin kullum da asuba daga an dawo daga sallah asuba zai sa alqur'ani a gaba yana ta karatun alqur'ani bawan Allah bawan Allah ba ruwan shi da su tunda sun ƙi shi sun ƙi saka shi cikin harkokinsa ɗa ne cikakken ɗa ba bare ba amma wallahi daga uwar har uban ba ruwansu da shi koma ya ci gaba da karatun shi ya manta da su Allah kuma sai bahi nasara yake secondary school din sai fitar da credit 9 credit gaba daya ya zo ya jam ya samu 200 point wani abu 2 point wani abu ya cinye ta gaba daya shi kuma wannan yana nan yau ya ci ɗeba kuɗi kaza gobe ya jangolo rigima kaza jibi ya ɗebo fitina kaza haka in takaita muku dai baban sai sai wani sef daga turai ba dan najeriya ba wanda duk bala'in ka sai dai ka bashi ya siyo sef ya zo ya ajiye yana saka kuɗinsa a ciki wata rana yaron ba sai je gayyato abokan shi ba ya ce tun da mun yi dabara ta ki buɗuwa to ba za ka buɗe da ƙarfin tsiya kawai sai je ɗebo abokan shi ya zo suka tashi uban ka ce ba wani abu ɗayan biyu ne ni ne wani ba wani ba ne waɗannan abokaina ne ka ba mu ki mu ɗebi kuɗi ko kuma mu yanka ka wallahi wallahi ka ba mu ki mu ɗebi kuɗi ko mu yanka ka kawai ƙarara ba wani dungu ba wani kamun tasha wallahi kun san me ya faru wallahi ustazin nan kawai sai ya jiyo magana kamar a mafarki sai ya tashi ya kasa kunne sai ya ji muryar kanin shi yana wato razana uban shi da cewa ya ba su kidin sai ko kuma su yanka shi to ka san idan mutum ya rugunzuma cikin sabo fa matsoraci ne ba shi da karfin zuciya kai ne idan ka zama kamar sa to sai ku zo kuna jin tsoron juna wallahi ustazin nan kawai sai ya fito yana fitowa kawai sai ban kaɗi ƙofar ɗaki kawai sai ya ji ta buɗe sai ya shiga yana shiga ya ce wane wato kai ne ka zo za ka kashe babanmu ya ce to kafin ka kashe ubanmu bari ni in kashe ka don ubanka ya kukan kura ya kabbara ya dadume shi wallahi ai hiyar sauran suka watsi wannan ya tsallaka ta wundo wannan ya yi ta nan ya rike higam baban ya tashi wai kuma sai ga baban yana cewa Allah ya maka albarka ya Allah ya maka albarka ka ji munafikin Allah ya dadume dan kanin ya rike shi ya ce ni bari in kashe ka kafin ka kashe ubanmu tunda baka da hankali to daga nan ne fa rayuwar gidan sai ta canja shi ustazin yanzu sai aka dawo kuma yanzu shine zakaran gwajin dafi a cikin gidan ka duba ka ga yadda mutanenmu suka watsar da Allah da annabi da wanda suke tare da Allah da annabi suka rungumi mutanen banza a matsayin su ne al'amarinsu Allah ya sauwaƙe a ana nuna min lokaci yayi ko ko ba lokaci ne ba to za mu dakata a nan wannan dai shine karshen tafsirin wannan aya ko wannan sura ta mu ta suratul hashiri abin da suratul mujadala domin na lura na lura kan cewa idan muka biyewa wato bayanai da zamu ci gaba da yi na fata an gane to ina mai tabbatar muku zamu ƙara kusan kwana uku akan wannan ayar wallahi akwai abubuwa da yawa yanzu nan mai littafin tanwirul uquli wal azhani fi tafsiri mafasilil qur'ani shi surori ne alfawasil na fata an fahimta su surori almufassal su yi tafsirin su zalla tun daga suratul mujadala suratul ahqaf suratul hadid suratul kala waɗannan suwarul mufassal din su yi tafsirin su wallahi akan wannan ayar yayi shafe kusan tara yana fitar da fawaid da ke cikin wannan ayar talata jidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir saboda yadda mutane suka lalace suka watsar da addini ba addini ne a kansu ba muhammad ibn sa'id ibn raslan a cikin littafin la ilaha illallah ya yi babi akan daga cikin abin da yake fitar da mutum a addinin allah shine al'iradu an dinin lahi mutum ya watsar da addini la ya ta'allamuhu wala ya amalu bihi baya neman ilimin addini kuma duk harkar addini babu ruwansa da ita ya ce idan kai wasa zai iya jawo maka kafircewa Allah subhanahu wata'ala an gane magana da kyau to yana da kyau mu ɗauki izina daga rayuwar magabata da ayoyin alkur'ani da abubuwan da Allah yake gaya mana to nan ne za mu gama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya fi mana wanda muka muke muka samu tuntuban harshe Allah ya Allah ya Allah ya fi mana gaba ki da wannan yace malam menene wai malam mutum ne yana bi na bashi kuma ya, sa, ya saba bani zakka duk shekara kuma bana da ya tashi bani sai ya ce in ɗau wani kaso na bashi da yake cikin kudin ko? ya ba shi dubu ɗari sai ce na ɗauki dubu talatin saura dubu saba'in to malam wannan zakar ta yi kun gane magana wato yana bin sa yana bin sa kuɗi ne dubu ɗari ina ga sai ya ɗauki dubu ɗari he bai sai ya ɗauki talatin ya dawo mar da nawa da saba'in shin zakar ta yi ta yi mana Eh? ok bai ma ba shi kuɗin ba shi ba wani maganar kamuwa wannan ta yi an gane magana da kyau ku ai dama daga cikin daga cikin ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara daga cikin dama waɗanda ya halatta su ci zakka akwai algarimina akwai algarimina algarimina sune wanda bashi ya musu yawa mutum ne an san shi da rufin asiri amma ya samu matsala ina fata an gane ya ci basussuka sun mar yawa sai ka tashi bahi zakka sai ka bahi kace amma ka fanshe wannan bashin da kake bin sa zakka ta yi zakka ta yi daga cikin masu cin zakka akwai masu, masu bashi wanda bashi ya musu yawa ai ku talaka wannan kun tsani masu kuɗi wallahi tallahi wallahi ku ji tsoron Allah dan ya bashi zakka ya ce masa ya biya bashi da ita taimakon sa ya ko ƙara danna shi bala'i yayi ha ko ba haka bane ciyawa eh tsakani da Allah eh taimaka masa yayi ko bai ba shi kuɗin ba misali a saurara da Allah a saurara ya kira shi a waya ya kira shi a waya wane eh ina bin ka dubu ɗari eh kana bi na alhaji to na baka zakar dubu ɗari to na gode alhaji to kuma na karɓi biyan bashi na sai ka ce Allah ya saka da alheri a amma dai kuɗinsa ne kuma ya sauke mar bashin da yake bin sa sai ka ce Allah saka da alheri eh na gani an gane an gane magana da kyau to Allah ya saka da alheri saboda haka zakka ta yi yawwa ala ragami an fil fuqara ko da talakawa ba sa son jin wannan fatawar wallahi na sake ta billahi lazi an gane magana da kyau ko zakka ta yi yawwa yawwa don haka ka je ka je ka tambayi suwaye masu cin zakka shin akwai wanda bashi ya musu yawa ko babu akwai masu bashi ko da haka an sauke man nauyi ne zakka ta yi ni dai ne fatawata na san yadda kuke da kuwa ba ku san irin wannan fatawar wallahi ana da kuwa shi yasa ba a san irin wannan fatawar to kuma mu abin da Allah ya ce mu shi zamu faɗa ba ruwanmu da dakuwar da kake yi wallahi tallahi yawwa Allah kawai ya daina Allah ya samu daina da kuwa gaba daya shi kenan kawai amma fatawa dole a gara ta yadda Allah ya ce da yadda manzo Allah ya ce ko ba haka ba Allah shirye da mu to akwai gudunmawa na marayu bari mu duba mu game aka samu yau insha Allah muna marhabin lale da ciyaman na masu kula da gyare-gyaren makabarta da shi da abokin tafiya sun zo mana ziyara wannan masallaci domin sauraron tafsiri muna addu'a Allah ya saka musu da alheri da wannan ziyara Allah ya biya su da aljanna akwai musa muhammad adamu ya tura naira ɗari biyar akwai usman muhammad shaibu ya tura naira ɗari biyar akwai ramadan ramadan fi sabilillah ko to waye ne to naira dubu ashirin akwai kuma wani nafi'u muhammad naira dubu ashirin akwai ibrahim salisu ya tura naira dubu ɗaya akwai husaini malako ya tura naira dubu ɗaya akwai shaibu salisu ya tura naira dubu biyar ko akwai haruna isa ya tura naira ɗari biyar akwai muhammad ibrahim ya tura naira ɗari biyu akwai suleiman menene bula makamsol ko ya tura naira dubu biyu akwai beta electronic villa ko villa ta abuja ko ta ina a to to ai da hai ga miliyan biyu ko miliyan biyar to dubu biyu ya turo daga villa ba mu san wace villa ba ce amma dai inda ta abuja ne ina ga da miliyan biyu za mu gani aiko to akwai zungude muawiya ya tura naira dubu daya akwai aliyu alkali ko akilu kai ya tura naira dubu biyu akwai bello muhammad ya tura naira dari biyu akwai kiristofa ne ko ciroma oh na ɗauka kiristofa ne ce to abin hadda arna a ciki abin nan ciroma difa ya tura naira dubu daya akwai sa'idu mamuda ya tura naira dari biyar akwai wani bawan allah ya tura naira dubu daya akwai bomala abubakar ko naira dari biyu akwai kuma abubakar ibrahim yana ɗari biyar na mubarakan ibrahim yana ɗari biyar akwai abubakar ciroma ya turo naira dubu ɗaya akwai rabi muhammad jibrin ya turo naira dubu ɗaya total ɗin kuɗin da muka samu a yau naira dubu sittin da biyu da naira ɗari tara gaba ɗaya total ɗin kuɗin mu kuma naira dubu ɗari bakwai da arba'in da bakwai da ɗari tara da talatin da hudu kaga ana samun gudunmawa na ce muku kafin azumin nan muna son mu rufe sama da miliyan ɗaya da miliyan ɗaya na tsaya amma yanzu na ƙara yawwa mu je kamar irin miliyan biyu nan ko saboda marayu su ma a musu abin alheri akawun name ɗin shine abubakar yaya arabi foundation sunan bankin unity bank akawun namba sifili sifili ma'ana 00 kenan 52120730 wannan shine akawun ɗin da za a dinga sa mana gudunmawa Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi akwai ɗazu wani bawan Allah da ake ce masa mijin hajiya ya ce in tura masa akawun ɗin na manta idan mun tashi za a tura masa ya ce zai turo gudunmawarsa ɗazu ya saurari tafsiri a gidan rediyo to bai ɗauki ainihin wato akawun ɗin daidai ba shi ne ce a tura ma don haka za a tura masa insha Allah fa Allah ya biya duk wanda suke bada gudunmawa da wanda suke taimakawa Allah ya saka da alkhairi ina ga za mu dakata a ko ko akwai sauran wani abu to abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tunuba harshe alar ma jama'a bai ji bai ji dadi ba har yanzu yana kwance wallahi bai da lafiya muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah mu ma ya kara mana lafiya Allah ya sa aljanna da zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah madaukakin sarki albarkaci harkokin mu gaba daya da addinin mu da gidajen mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da matanmu duk Allah ya musu albarka gaba daya da harkokin neman mu duka Allah ya musu albarka da iliminmu da ofisoshinmu da guraren aikinmu da harkokin kasuwarmu duk Allah ya musu albarka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna da zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته